بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa wannan safiya ta ainihin wato asabar yau muna sha nan ga wata ga wata al-muharram na kai yau muna ainihin wato sha tara ga wata al-muharram jira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina alif dari hudu ko ya kamata mu sha takwas ne ko eh na'am يومنا شاكفت قوتها المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لقى مكة ومدينة أن يتريه دا أربعين دا بقل وتكليني دا يومنا شا بيو قوات جولاي شكرا بيو دا أشرين دا دير ميلادية من صادق من المسلات لنشي قبل كراتو أسئلة كتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ولفظ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى والذين درسوه لتتسند ترى السيرية كركون بكافر كتاب التوحيد درس من يقباتا من يتراتوني أباب لكمان بياني دنقني دا jingina abin da Allah ya so da wanda wani ya so a jimla guda ɗaya ba tare da bambancewa ba wanda mun yi bayani akan wanda mun karkare a kanta insha Allah mun fara abin nan me ake cewa muqaddima game da babi na gaba shine babu man sabbat jahra faqad aada Allah babin da zai bayani kan cewa duk wanda ya zagi zamani to haƙiƙa ya cutar da Allah haƙiƙa ya cutar da Allah subhanahu wa ta'ala a wannan babi malin ya kulla shi ne saboda ya mana bayani dangane da cewa mutumin da ke juya da ke jingina lalacewar al'umma da gurbacewan yanayi da cewa ai zamani ne ya kawo lalacewa ba wai su mutane ba ne suka lalace a karan kansu suka bijire suka juya wa dokokin Allah baya jingina wannan ga zamani cutarwa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma shirka ne da Allah subhanahu wa ta'ala ka nuna zamani ne kawai ya kawo wannan canjin ba wai Allah ba ne bisa ƙaddarawansa jujjuyawansa ga zamani bisa ƙaddarawansa na alkauni da kuma alƙadari ina fata an gane wannan don haka ake sa mai da kai zuwa ga asalin abin da yake shine daidai an gane wannan kuma a wancan lokaci mun yi bayanin cewa wanda ya aibata zamani amma ba yana nufin mai jujjuya zamanin ba to yin haka makaruhi ne a gare shi amma wanda ya zagi zamani da cewa wanda ke jujjuya zamani da shuɗewar lokaci shine ya kawo lalacewa to hakika wannan ya ainihin wato cutar da Allah subhanahu wa ta'ala saboda a cikin kafirai akwai wata nake ce ma addahariya suwa ne addahariya kamar da al-imam ibn kathir ya faɗa tafsirinsa su ne mutanen da ke cewa babu Allah babu wani mahalicin zamani babu mai jujjuya lokaci kawai nisha ce ɗabi'a ce take ta canzawa kaga abubuwa suna ta canzawa don haka ba su yi imani da cewa idan sun mutu za a tashe su ba suna ganin kawai rayuwar duniya ce idan mutum ya mutu a wannan garin sai kuma a tashe shi a haife shi a wani garin ya ƙara rayuwa ya ƙara mutuwa haka rayuwa za ta ta gudana ba ta da ainihin wato ƙarshe jama'a mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani don haka sannan bayan wannan mushrikan larabawa har ila yau jama'a suna da wannan tsarin a rayuwarsu jingina tabarbarewar al'amura da shi kanshi zamani to za mu zo mu ji mai hukuncin shi a musulunci Allah muke roƙo ya dace da alkhairan duniya da ainihin wato lahira na'am shi ne ma da kulla mana wannan babi kuma zai buɗe mana wannan babi da abin da ya saba shine ayar alqur'ani mai girma وقول الله تعالى لفلن ألا ملوكي وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا كما سكشي wannan ba komai ba ce face rayuwar mu ce ta duniya na mutu wa nahya muna mutuwa kuma muna rayuwa wa ma yuhlikuna illa dahr babu abin da ke kashe mu ya ɗauki rayukan mu face shuɗewar zamani jujjuyawar lokaci kenan ba Allah bane ke ɗaukar rayuwarsu a'a jujjuyawar lokaci ne kawai yake ɗaukar rayuwarsu wa ma lahum bidhalika min ilmin Allah yake kuma su dinnan ba su da wani ilimi akan haka inhum illa yazunnun face su kadai kawai suna yin shafi fadi ne jama'a mun gane wannan suna yin shafi fadi ne a wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya kiyaye jama'a duk abin da kaji Allah madaukakin sarki da kansa ya kawo a cikin alqur'ani yayi mutane bayani to ka tabbatar da cewa wannan abin tabbatacce ne a tare da mutane kawai sai dai ka nemi ƙarin bayani saboda me ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir Allah shi ya fi sanin abin da ya halitta a cikin bayinsa jama'a mun gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya samu dashi Al-Hafiz Ibn Kathir ya faɗi a littafin sa tafsir Al-Qur'an Al-Azim cewa yukhbiru yukhbiru ta'ala an an an jahariyat al-kuffar wa man wafaqahum min mushrik al-arab fi inkari ma'ad wannan aya Allah yana ba da labari ne game da 'yan jahariya 'yan zamani masu imani da zamani da shuɗewar lokaci cikin kafirai da wanda ya dace da su a cikin mushrikan larabawa wajen inkarin cewa idan an mutu to ba za a tashi ba suna inkari na ainihin wato makoma shi yasa ta ce babu wata babu wani abu face rayuwar mu ce ta duniya za mu mutu mu rayu babu abin da ke halakar da mu sai shuɗewar zamani jama'a ina fata an gane wannan Allah ka tsare mana imani to amma ku ji yadda Allah ya faɗa wa ma lahum bidhalika min ilmin su ba su da wani ilimi fa akan wannan abin da suka faɗa yanhum illa yaqulun ma'ana dimuwa ce kawai shirme ne ban kaura ce kawai suke yi an gane wannan don haka ba su da wani ilimi akan wannan zace zace ne kawai kuma Allah ya faɗi mana إن الظن إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ما قول سكي بيبا سيزا شذا شيء Allah ya shi ko zato baya wadatar da komai na gaskiya baya ba da komai na gaskiya an gane wannan haka nan Allah ta'ala ya maimaita wannan a sautu Yunus wa ma yattabi'u aktharuhum illa wannan inna wannan la yughni min al shay'a mafi yawan mutane da kafirai ba wani abu sai bi ba sai zace zace ina fata mun gane wannan shi ko zato baya nuna komai baya wadatar da komai na gaskiya zato ne kake ba tabbata kake da shi ba Allah ka tsare mana imani da ka jama'a kun ji wannan riwaya kamar da ta zo a wannan qira'a وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin shi ma ne ya shiga bar cewa wa fi sahihi an abi hurairah radiyallahu anhu ya zo a cikin sahih al-bukhari daga sahabi abu hurairah abdurrahman ibn sakhr al-dawsi radiyallahu anhu عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم يشي قال الله تعالى ألا مدوكتين سرقياشي وأنا وجدنا حديث الجنة الحديث القدسي هو الحديث الرباني أو رما لمن حديثكو سألت الحديث القدسي شي ما وحي لك الله ببن كتل القرآن شي باع كرن تد شي باع بياش أسلا أنقاني دم كراء بشي saboda la yuta'abbalu bi tilawatihi mun gane wannan amma tabbataccen nassi ne daga Allah kai tsaye ya ga wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kware da shi shi ma malaika jibril ke sokar da wahayi قال الله تعالى ألا مدوكك يشي يؤذيني ابن آدم دن آدم ينا توتر دني ya subbu jahara yana zagin zamani yana zagin lokaci wa ana jahar kuma ni ne nan lokaci in ji Allah ni ne zamani uqallibu al-layla wan nahar to kun ji ina jujjuya dare da kuma yini shi ne ma'anan wa ana jahar ma'ana shi yake jujjuya lokaci yuqallibu Allahu al-layla والنهار ألا شيك ججو يجري دين إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار التي أسمونا أطيء بإذنا جما أبو تا بصيرة جما أبو تا أنكلي جما أبو تا لورا من قالوا أنه جماعة زمروا مقانا أكام كن شنكرا ألا رسونا الجهر ننكر إن شاء الله تعالى ننجبا جماعة من قالوا أنه a wannan riwaya kenan kamar yadda ta zo a wannan ainihin wato hadisi cewa yuqdini ibn adama dan adam yana cutar da ni ya subbu dahra yana zagin zamani wa ana dahr kuma ni ne zamani uqallibu al-layla wan nahara ina jujjuya dare da kuma yini a akwai hadisin da ya zo kamar da zafin sai bukhari da sunan abi dawud da sunan nasa'i riwayar sufyan ibn uyayna daga zuhri daga sa'id ibn musayyib daga abu huraira radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu Allah ta'ala Allah madaukaki sarki yana cewa yu'dhini ibn adama dan adam yana cutar da ni yasubbu jahra yana zagin zamani wa ana jahau ni ne kuma zamani biyadil amra kaji biyadi al'amra al'amra jujjuya al'amra yana hannuna ne in ji wa in ji Allah uqallibu al-layla wan nahara ni ke jujjuya dare da ainihin wato ne na fata an gane wannan haka Allah ya faɗa هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يتقون إن في اختلاف الليل والنهار في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والآيات لقوم يتقون kaga wannan duka Allah yana bayani game da cewa shine wanda ya sanya wa rana haske mai zafi shine abdiya wal qamara nuran shi ya sanya wa dare hasken wata mai sanyi hasken wata mai sanyi shi kuma wa qaddarahu manazila kuma ya kaddarawa watan nan yana da masaukai daban-daban ya fito a jinjirin wata bayan kwana kaza yana karuwa yana karuwa kai cikansa ya fara rabuwa har zuwa lokacin da zai yi wato kare Allah ce yayi wannan ne li ta'lamu adada sinina wal hisab dan ku gane adadin yawan shekaru da kuma lissafin lokaci ma khalaqa Allah zalika illa bil haqq Allah bai halicci waɗannan ba sai da ne sai da gaskiya kashe da gaskiya yufassilu al-ayat Allah yana yin bayanin ayoyi daki daki li qaumin ya'qilun ga ma'abuta hankali sai Allah ce inna fi ikhtilafil layli wan nahar lalle sassabawan dare da yini a cikin su wa ma khalaqa Allah fis samawati wal ard da abinda Allah ya halitta a cikin sammai da kasai لآيات لقوم يتقون أقوي آيوي أقوي دليلي لكنون كديتور الله وجن أي كشأي كتنسى دقون كديتوا وجن أبو جامسة أما جما أبو تاتقوا ما سري دقون جنسى لما أنا فتا من قال وانا da haka wannan yana daga cikin abin da ke da muhimmanci jama'a mu kiyaye don haka a wata riwayar a wata riwayar Allah ta'ala cewa yayi la tasubbu ad-dahra kada ku dinga zagin zamani fa inni ana ad-dahr domin lalle ni ni ne nan zamani an gane wannan a wata riwayar kuma yake cewa kar dan adam ya dinga cewa ya khaybata ad-dahr ya lalacewan wannan zamani ina fata an gane kai wannan zamani ya lalace ya ce fa ana dahru fa inni ana dahru lalle ni ne nan zamani ursilu al-layla wan nahara ni ke aiko dare da yini suna sassaba wa juna wajen gudana mun gane wannan Allah ya madaukaki sake tsare mana imanin daga wannan hadisai jama'a suna nuna mana zargin wanda ke zagin zamani saboda saukan wata musiba saboda saukan wani bala'i saboda wannan Allah ne ya kaddara zamanin yanzu amma su kansu halittun su suka canza sai Allah ya canza musu saboda me inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canza abin da ke tare da mutane na ni'imomi da jin daɗi da kwanciyar hankali sai su mutane sun canza wa kawunansu sai Allah ya canza musu jama'a mun gane wannan amma ka'ida ce duk wanda ya bi Allah ya tsaya ga Allah Allah ta'ala zai tsaya masa mun gane wannan jama'a don haka idan wata musiba ko wani bala'i ko wani yanayi ya canza to kada ka zargi zamani ka zargi kawo kanka saboda zargin zamani ko zagin zamani zagin Allah ne mun gane wannan domin zagin zagin zamani ko zagin yanayin lokaci da ya canza kamar zagin Allah ne shi da ke jujjuya zamani an gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu yashi daga jama'a kun ji wannan ainihin wato a riwaya kamar yadda ainihin wato tabbata an gane wannan imamu shafi'i da abu ubaid da wasu daga cikin manya-manyan malaman tafsiri suna cewa kada ka zagi zamani domin Allah maɗaukakin sarki shi ne nan zamani suka ce larabawa a lokacin jahiliya sun kasance idan wani tsanani ya same su yanzu ba muna da kuka ruwan sama ba haka ne muna fata Allah ya shaɗe ruwa to wani sai ya jingina wannan zuwa ga juyawan zamani kadai ba wai ga Allah ba da kuma ayyukan bayi mun gane wannan me manzon Allah ya faɗa cewa ba yadda za a yi mutane su riƙe zakkan dukiyoyinsu su hana su ki bayar da zakkar ba shi sai Allah ya rike ruwan sama haka ne kuma haka bai kwarai da gaske wa ma mana'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra wa laula al-baha'im lam yunqaru manzo Allah ya ce inda ba dan dabbobi ba to da Allah bai dinga sokar da ruwan ba inda dan da mutane ne da Allah ya ba su ruwan sha amma saboda tausayin dabbobi tausayin shukoki sai Allah ta'ala ya saukar da ruwa ya bada ruwa Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مريئا نافعا ولا تجعلنا من القانطين ذاك جماعة kun gani wannan yana da muhimmanci kwarai daga cikin jama'a saboda kada mutum ya dinga ihu yana yana yana jingina wa zamani ainihin wato lalacewa Allah ta'ala ya samu dace to shin ya halatta mutum ya kira Allah ya sunan addahu ce Allahumma anta addahu malamin ka ce bai halatta ba an gani sunan addahar an ambace shi ne saboda mene uqallibu al-laila wan nahar ni jinju ya dare da yini zaka mafi yawa daga cikin malamai suka ce wannan ba shi daga cikin asma'ullahi husna wanda ya tafi akan wannan shine nan ibn hazmin al-zahiri wanda malamai suka kuskurantar da fahimtar sa an gane wannan ko tunda ya ce uqallibu al-laila wan nahar da kuma hadisin da muka karanta cewa biyadil amra an gani a hannuna al'amura suke ni ke jijiya al'amura ko inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arshi yudabbiru al-amra kaji yudabbiru al-amra shi ke jijiya al'amura Allah ta'ala ya samu dashi فيه مسائل وفي رواية أو في رواية لا تسب الدهر كذا زاجي زامني فإن الله هو الدهر جملة لألا شين زامني نعم إيه فإن الله هو الدهر جملة ألا شين زامني إيه يمكن حتى لو أنت حديث يجب أن بيد الأمر أقلب الليل والنهار saboda a hannuna al'amari yake jujjuya al'amara a hannuna yake ne yake jujjuya dare da yin wato yini ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu da shi fihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli al'ula ta farko annahyu an sabbi jahar akwai hari gabarin zagin zamani da juyawar lokaci a saniya ta biyu tasmiyatuhu adan lillah an ambaci cewa yin haka zagi ne gaba zagi ne ga Allah saboda me yawan zagin zamanin kaman zagin wanda ke jijiya zamani ne an fahimta الثالثة مسألة أخرى التأمل في قوله لورا لفتن تشوف فإن الله هو الدهر دوم الذي ألا شيني زمني an gane wannan arrabi'a na hudu annahu qad yakunu sababan yana iya zama zagi walau lam yaqsuduhu bi qalbi ko da ko mutum bai nufi wannan abin da zuciyarsa ba an gane ko ba ka bane abin da ka sani cewa yin kaza kaza ne kaka ce ni na aikata amma zuciyata a cikin salama take to ka gani wannan ba zai sa wannan abin ya zama ba laifi ba Allah ya fahimci ko fahimci abin da bana yake nufi ko da baka nufashi zagin Allah ba tunda an ce fadin wannan cutar da Allah ne to ka bar shi yafi mun gane wannan ko da baka nufashi cutar da Allah din ba amma tunda yayi lafazin cutar da Allah ne an gane wannan kamar ka zagi mutum ne ka ce mishi dan kaza kaza amma kana nufin wayyabo to shin babu kalmomin ya bane dole sai kai wancan zagi mun gane mun gane zancen yau Allah maka kwakin sarki ya dace da mu dan dama sunnar Allah ce jama'a Allah yana jinjuya al'amura kuma yana jarraba bayi da abin da ya so kamar da Allah ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un muna jarrabta mutane da kyawawan al'amura da munana saboda su dawo zuwa gare mu ji Allah sannan a wata ayar Allah ya ce wa nabluukum bisharri wal khairi fitnatan mu ke jarabtan ku da alheri da kuma sharri a matsayin jarrabawa a matsayin fitina gare ku wa ilaina turja'una kuma gare mu za a maishe ku a ranar alkiyama Allah ta'ala ya samu dace babu tasalli bi qadil qada babu da zai bayani dangane da abin da ya shafi bayani akan mutum ya sanya wa kansa suna ne alƙalin alƙalai ko a sanya masa suna alƙalin alƙalai wa nahwahu da makamantan wannan to bai halatta ba ko a ce malikul amlak wannan shine sarkin sarakuna wannan bai halatta ba a musulunci yawwa sai dai ake cewa shine shugaban majalisar sarakuna na fata an gani yawwa amma a ce sarkin sarakuna na ƙasan nan to wannan kuskure ne wannan ba daidai ba ne wanda ya saba wa Allah ya saba wa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu a bisa tsari irin na addini an gani kenan a ƙa'idar aqida tatacciya jama'a an an yi hani gaba da sanya wannan suna shi yasa ba a cewa qadil qada sai dai a ce ra'isul qada shugaban alƙalai ko me yake cin shi a Najeriya da boko eh grand ewa grand kadi ko grand kadi yawa shi yake ce maqadil quba wannan sunan bai halatta ba sai dai a ce shugaban wani shugaban alƙali chief justice ko yawa ko chief of justice don haka wannan yana nuna maka cewa babu kyau a ƙa'idar aƙida tatacciya mai kyau saboda me kabanta wani ne da Allah wane ne malikal mulk Allah shi ne nan mamallakin kowa da komai kuma shi ne nan sarkin sarakunan duk duniya baki ɗaya duk wani mai sunan sarki yana ƙarƙashin gudanarwar Allah ne maɗaukacin sarki babu wanda yake zai fita daga ainihin wato mulkin Allah jama'a mun gane wannan to shi yasa yake da muhimmanci kwarai da gaske mu kiyaye wannan ma'anar jama'a wannan ke da jama'a daga cikin abin da ke da muhimmanci mu kiyaye to anan ta ina ta ina shirka ke shiga nan sanya wa Allah ko kiran wani da sunan sarkin sarakuna ko alƙalin alƙalai ƙoƙarin kwatanta shi da Allah wajen me wajen mulki wajen gudanarwa wajen hukunci don haka shi ya sa malamai ke cewa wannan tarayya da Allah a cikin girmamawa shirka ce a cikin rububiyya an gane karatun yanzu an gane karatun yanzu an gane yin jingina tarayya ga Allah da wani a wurin girma ko mulki ko abin da ya shafi hukunci to wannan shirka ce a cikin rububiyya shirkun fil rububiyya Allah ya samu fahimta an gani me yasa saboda wannan lafazin gaba ɗayansa jama'a baya tabbatuwa sai akan Allah ta'ala shi kadai bari mu karanta riwaya fi sahih ya zo a cikin sahih bukhari da muslim da riwayar abu dawud da tirmidhi an gane wannan fi sahih an abi hurairah radiyallahu anhu ya zo a cikin sahih bukhari daga sabi abu huraira Allah ya kara mishi yadda an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna akhna'at min inda Allah rajul tasamma malikul amlak la malika illa Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mafi kaskancin suna mafi kankancin suna a wurin Allah shine mutumin da za a sanya masa sunan sarkin sarakuna la malika illa Allah babu wani sarki sai Allah jima mun gane wannan babu sarki sai wani sai Allah shi kaɗai qala sufyan sufyan yace mithlu shahan shahansha kamar da ke cewa shahansha wannan yaren farisawa ne ma'ana sarkin sarakuna abin da ke nuna maka jama'a shine ba wai sai an faɗi wannan da larabci ba cewa malikul amlak ko qadil quba a'a duk kowane yare ne in dai ma'anar tana bayar da sarkin sarakuna alƙalin alƙalai waye waye to wannan ya shiga daga cikin abin da ke iya zama shirka a cikin rububiyar Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun gane wannan ban ji ba to ai sarkin musulmi aka ce ba sarkin sarakunan musulmi ba ka gane zancen kuwa misali ake sarkin samina ka ai ana nufin sarki jagora amma a haɗa sarakuna a ce wani shine sarakuna na dukkanin sarakuna kakaf kuskure ne wannan ya saba aqida ingantacciya sai dai kace shugaban majalisar sarakuna ka fahimta cewa sarki ba laifi bane an gane wannan amma ka jingina shi zuwa ga duk wani sarki yana karkashin sa shi yasa ma ranar kiyama Allah ta'ala zai yi tahajji gawa ga sarakuna liman mulku al-yawm lillahi wahid qahhar gawa mulki ya ci a yau kowa zai ƙi malam Allah zai ce ga Allah tilo wanda yake marin jayi akan dukkanin bayinsa babu wanda yake magana a wanda bayan yawma yati la takallamu nafsun illa bi idni faminhum shaqiyyun wa sa'id يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من آذين له الرحمن وقال صوابا أما أن شيء مغانا تبان دي في كريا دول أبن الله يسو شي ذاك فلا با مغانا كريري إن أنا مغانا كريا قياما لمشركيتي والله ربنا ما كنا مشركين ai ba je gaban Allah bai tukuna yanzu ana magana da za ka gan su ne suna tsaye a wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza amma an zo gaban Allah a gidan gaskiya ke imamu gane wannan yawwa wane ne ake cewa malikal mulki dhul jalali wal ikram wane ne wannan Allah ko yawwa هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو ده بهذا فارع ونسونا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ونمتم Allah shi ne mai ƙasaita shi yasa da ka ɗaura wanda riga kaya ba wai kai ma sarki mai ƙasaita to shi kenan Allah sai karya ka alkibir ya wani daɗi za mu makaranta hadisi daga duk wanda ya bari ko yana takama mu ce da mulki a ƙasar nan kai kai kiyayi kanka duk wanda kaga ya fadi a siyasa ya ragargaje malam to wannan shine abin da ya karya shi mun san wanda ya mulki a jihar Kaduna ko ya taba cewa mu ce da mulki sai mu rushe gidan mutum ba ina faɗin wani saboda in aibata shi bane amma dan ya zame mana darasi tun da wannan kun ƙara gani ya tasiri a siyasa kuma wallahi ba zai ba har ya kuma ga Allah sai dai in Allah ya karɓi tubansa ya kuma gyara to in Allah so zai masu zai masu jarabawa karo na nan karo na biyu ka gani so irin wannan duka shi muke da sama muke da ƙasa ma'ana kuke da vila suke da kuma talakawa ku za su bada kuɗi a zaɓe su dole kuɗi faɗi so duk waɗannan abubuwan jama'a kada mu kalle su a matsayin abin wasa ko wata jarama in Allah ya ce ma yi kaza kawai duk abin da Allah yake so in Allah ya ce ma bar kaza ka bar abin da Allah baya so ka zauna lafiya a matsayin ka na bawa mun fahimta Allah ya shirye da mu daga jama'a kun ji dan haka malami suke cewa jama'a duk wani suna wanda zai iya ɗaukan ainihin wato nuna jingina wata sarautar da ba mai irin ta a cikin mutane to ba a jingina wa kowa sai Allah shi yasa ma Allah ya qul illahumma ha malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al-khayru innaka ala kulli shay'in qadir Allah ya ce wa annabi Muhammad ka ce musu ya Allah kai ne mamallakin mulki gaba daya kana ba da mulki ga wanda ka so duk wai sarki a duniyar da ka sani in ka je ka bi zamani da diddigi akwai waɗanda suka zauna suka zabe shi ya zama sarki ko kuwa yaushe ne aka yi taron naɗa Allah a matsayin sarkin sarakuna babu mulki ne al'azali tun kafin kowa kafin komai Allah yana nan ko mulkinsa na nan kuma nagartan mai nagarta zai ƙara mulkin Allah komai haka nan saɓan mai saɓo kangaren mai kangara baya tauye wa Allah mulkinsa da komai ka gane mulki ne wanda yake yana nan mai bunƙasa mai ƙasaita mai girma ko ba mulki irin naka shi ke ba da mulki ga wanda ya so kuma ya kwace ga wanda ya so ya ɗaukaka wanda ya so ya buwa yadda shi a cikin mutane ya ƙasƙantar da wanda ya so Allah ya ce a hannunsa dukkanin alheri yake a hannunka alheri yake kuma kai ne iko ne akan dukkanin komai a duniya malam ba wani wanda zaka ji an ce wani ai mai iko ne akan komai babu shi ko akwai a malam in kana so gane wannan ba abin da yake iya malam dan iska ne kawai a ba shi bane wani president wannan iska ne kawai ai kaskanci ne na kasashen musulmi ya kai zuwa ga wannan amma malam inda mun hada kanmu mun rike Allah ba wanda iska da zai bane iskan shi a duniya ba nukiliya ba nukiliyo malam al'amarin Allah ya wuce duk inda kake tsammani ba duk da yake magana ba ran da za a sa nukiliyar a harba ba sai Allah ya bashi kun tashi ba dan kuma an tura shi da mizan din da inda zai je sauka ba sai Allah ya sa zai kai inda zai target din ya sauka ba in Allah ya ga dama sai a juya shi Allah sai ya juya aka al'abin sai da kasan su kuma ya sauka ya narkar da su ko kuwa a ce ai kuskuren kaza ne ai na'ura ce ta ta juye ai kaza duk wani abu da gani malam babu kai ka ƙara yadda wallahu ala kulli shay'in qadir zan ba ku wani labari wani limami limamin juma'a yana karanta wannan ayan inna allaha ala kulli shay'in qadir wallahu ala kulli shay'in qadir amma sai yana mamaki kai Allah bai iko ne akan komai ma'ana ba abin da gagarin Allah kaga yana san mene yawwa ma'ana yana san ya ƙara samun dai wani abin da zai ƙara nuna masa cewa eh ya ƙara samun da ruwa wata rana ranar juma'a sai ya shiga wanka gab da lokacin sallar juma'a yana shiga a bayan gidansa fa yana wanka ya gama tuke kaya ya gama yana cikin wanka kawai sai gashi kawai yana tukan sai ga kawai bayan ya canza ba bayan gidansa ba kawai sai ga halittar da shi ta canza ta koma kuma halittar mace kawai sai ji ana cewa ke wance yi so ki fito ki fito wankan mana ki zo ki fita da abincin nan sai ya fito ta fito ta shiga bayi ta shiga ɗakin mahaifiyarta ta sa kaya ta ɗauki kayan abinci ta fitar da shi waje aka zo ana siyan wannan abinci ana wannan yanayin kwanaki na tafiya har aka zo aka sami jin aure wanda zai aure ta ta yi auren har ta haihu kuma lafiya da miji bayan ta haihu zamani ya ƙara juyawa ta ran ta je gida wajen gaida iyaye shikenan ta ce bar ta je bayi ke wanka a gidan iyayen tana shiga bayi tana cikin wannan wankan kawai shikenan kuma sai gashi kuma kawai sai gashi a bayi bayan shuɗe wancan shekarun tun tana budurwa ta yi aure ta haihu kaza da kaza sun faru duk a wannan lokacin yana juyowa sai ganshi a bayan gida sai godiya ga Allah yana cin bayin kafin ya fito sai aka zo an liƙa ya cewa jama'a da Allah a faɗa wa liman lokacin sallah yayi ya sa kaya ya fito ya jagoranci mutane sallar juma'a duk wannan tunanin da shekarun da aka yi da ta ta tabar da kafin wajen neman aure da auren da aka yi da haihuwa da aka yi duk wannan dan take kaɗan ne kafin kawai a shiga wanka a fito har Allah ya yi ikon wannan abin ya gani ma idanka shi ne kuma yake ba da labarin cewa wannan shi ne abin ya ba da shi lallai Allah mai iko ne akan komai ai malam in ka ji Allah ya magana kawai ka samu imani da kankancewa mutane ne ashabul kahf Allah ya ce wa labitu fi kahfihim ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعة suka zauna a wannan kowan shekara ɗari uku da tara namun jikinsu bai canza ba yanayin jikinsu halitta ba ta canza ba ba wani abu da ya canza a lafiyar jikinsu ko wani abu kuma inda mutum ya kwanta yana jinya yanzu ya wata biyu a kwance me kake ganin wurin nayi zai rube amma suka kwanta suka tashi ba wani abin da ya faru da suka tashi mana su kai wai tsawon wani lokaci kuka yi wanka kuka yi bacci a nan wani ya ce kai ina ganin ba yini guda ne ko dai wani bangare ko ɗan awoyi ne a cikin yini qalu rabbukum a'lamu ma labithum kace kai Allah ne ya san iyaka lokacin da kuka zauna amma ku tura ɗayan ku ya je gari ya samu ku abinci ana aka tashi ana jin yunwa bayan shekara ɗari ku da tara muna jin yunwa to yanzu ɗayan ku ya je amma ya ya ɗan yi sanda ya bi a hankali a hankali ya je ya ɗan samu muku abincin da za ku ci kada wani kada ka yadda ka nuna inda muke domin in suka gane inda muke za su kama ku su jefe ku kuma ba za ku taɓa rabota ku samu rayuwa mai daɗi a duniya ba yana zuwa a gan shi ya zo da wani kuɗi ya kace to ai wannan kuɗin tun shekara duk lokacin sarki ne ai shekara ɗari kaza kenan kace su waye ku kace ai mutane ne kaza da kaza kan aka aka zo abin su sannan Allah ya kira su malam Allah wani mutum shi yasa kawai ka yadda ka samu imani cikakke da kankancewa duk abin da kaji Allah ya bada labarin faruwarsa ka duba sarauniya Bilqis ta taso daga Saba'a zuwa nan Sham inda annabi Suleiman yake ta baro har ta kusa kawowa ba yace ma yace ma aljanu ayyukum ya'tini bi 'arshiha qabla an ya'tuni muslimin qala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab yace ana atika bihi qabla an yartadda ilayka qabrak ni zan zo maka da wannan gadar da Allah ya bashi iko da wannan zafin nama yace kawai kana kifta ido za ka gadar yanzu a gabanka yana kifta ido kawai sai ga gado har ya je ya dauko ya dawo malam kibdi da ya kai sabanda wani bangare na sakwanni ɗan mili sakan shi yasa ai yace falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur yace kai wani iko sai Allah yace wannan jarraba falalan Allah ce yayi maka yayi gare ni Allah yana so ya jarrabe ni ya gani zan yi godiya ko zan yi butulci yace wanda ma wanda ya godiya dan kansa amma wanda ya mutunce ubangiji na mawadaci ne kuma mai girma qala dhakiru laha 'arshaha nanzur atahtadi am takunu min alladhina yahtadun shi yasa in ka ji da Allah ke bada labarin faruwar abubuwa malam kai ka taba ganin irin tufana haka Allah ya ce ya ardu bil'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma' ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر الله يتمك بولع وفقن سما روا يدنك سوكاما ماكو وفجرنا الأرض عيونا مكا ببولي تسار وفقن كتا سيغا روانا أبقوا فالتقى الماء ruwan sama da na ƙasa ko sai suna haɗewa ala amrin qad qudir a bisa al'amarin da an riga an kaddara faruwarsa duk da wannan ruwan fa wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jaza'an liman kana kufir ba malam wani mutum wani Allah shi yasa kawai in ka riga ka miƙa wuya ga Allah ka miƙa wa Allah komai wallahi Allah zai ma komai babu abin da ya gagara Allah kawai mutane sun kasa imani sai mutum ya ce zai yi aure wai ya ji a duba mara mai fara kafa ce ko kuma a ce burjinsu bai haɗu ba ko a ce wane wane duk ƙaryar banza ce ba wani sahara za ka ce a jiya maka dan za ka yi aure ko za ka business ko za ka wani tawakkal ala Allah a cikin komai duk wani arzikin ka in yana sama ne Allah zai kadar sakowarsa in yana ƙasa ne Allah zai kadar fitowarsa ko ina ne Allah zai baka arzikin ka mu bar wannan nan ko kai ya cinye mana lokaci amma dai mu gane inna Allah ala kulli shay'in qadir wa fi riwayatin aw ta riwayar aw yawm rajulin ala Allah yawm al-qiyamah wa akhbaru abyad rajul mutumin da Allah ya fi jin haushi a ranar alkiyama mafi muni a wurin Allah qawluhu akhna a wata riwaya ce akhna yani anwa mafi kaskanci mafi kaskancin suna a wurin Allah mafi wulaƙanta a ranar alƙiyama shine mutum da ke shemawa ne sarkin sarakuna malikul amlak ko a ce qadil quba ko a ce shahi sha ko a ce duk wani abu da za a faɗi wanda zai nuna cewa babu wani mai iko sai wani akan kowa da kowa to wannan ba a yi kowa sai wa sai Allah shi yasa zaka ji a addu'o'in manzon Allah haka yake faɗa Allahumma lakal hamd anta nuru samawati wal ardi wa fihin wa lakal hamd laka mulku samawati wal ardi wa fihin wa lakal hamd duk zaka ji da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke wa Allah madaukakin suke kira ne kuma shine na ahkamul hakimin ko alayka Allah bi ahkamil hakimin ashe Allah ba shi ne mafi hukunci masu hukunci ba lalle Allah shi ne mai hukunci ina fata an gane shi yasa wani ya sanya wa danta suna wani ana kiran abul hakam wanda da ke kai la hakima illa Allah babu wani mai hukunci sai Allah ba za a ci rika ce wani uban mai hukunci ba babu wannan musulunci ice shi waye sun yayanka ayanka guda nawa ne yace yana guda kaza ne waye karami a cikin su yace sunan shi wane yace daga yau ka zama baban wannan mata sunan manzo Allah ya rinka ke canza masa suna kenan ba a sanya wani suna da ke nuna mai hukunci akan wane akan Allah shi yasa duk wani suna na Allah sai dai a sanya wa mutum suna wanda zai nuna bawa ga wani ga Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda دولي عبد الله عبد الرحمن عبد الملك عبد القدوس عبد السلام عبد الكبير abdulbasit abdulqabid abdulbasit duka abdulkarim sai dai a ce abdu abdu abdu in ka ji sunan mutum kabiru to zallan kabiru ne ba alkabiru ba ba wani sunan alkabiru ya ce kabiru ma'ana sunan shi muhammad amma sunan shi alkabir akwai kuma muhammad sunan shi as-saghir ya ce mu wani kabiru wani kabiru kun gane zancen ya ma wani suna irin na Allah hal ta'lamu lahu samiyya ka taba jin irin mai suna na Allah a ce ga wani sunan shi Allahu ko ilahu babu shi na'am alusa hmm hmm
karshen ayar wasu in an kai karshen ayar kai suna bana mene ne a hukunci wanda sanar kuma babu eh babu laifi idan sun yi daga jahilci amma dai ba a faɗi a fili an gani ba a faɗi a fili bala wa ana ala zalika bil shahidi ba a faɗi a fili akan faɗi ne a tarrance kuma asali ba na ake faɗi ba ba haka ake- ba na ake faɗin wannan ba dama muri biyu ne ko alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyiya al mauta na fata an gane wannan da kuma alaysa Allah bi ahkamil hakimin a suratul tin to sai dai mutum ce subhanaka fadala yazo a hadisi ce subhanaka fadala amma shi ba za ka faɗi a fili ba sai dai ka faɗi a sirrance ka faɗi ka ce subhanaka fadala an gani ba za ka faɗi a fili kowa ya ba wannan shi ne ka'ida amma mutum ya faɗi bisa ga rashin sani kamar yin salati ne ga manzon Allah a cikin sallah ba shi da asali ba shi da asali a ce ana sallah kawai liman ya ce muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار sai mutum ya salati wannan bai tabbata ba yin haka a sallah kuskure ne saboda mai kake ya saba wa aikin magabata ba a samu manzon Allah yana yi ba ba a samu sahabbai suna yi a zamanin manzon Allah ba don haka a wajen sallah idan an ambaci sunan manzon Allah dole ka mai salati dole kake sallallahu alaihi wa sallama ko ka mai salati cikakkiya mun gane wannan yau amma a cikin sallah a ko kana kafin qur'ani ne sai ka tsaya kai salati babu wanda ya babu wanda ya sharanta wannan musulunci ina fata mun gane wannan ko da mai ahlari ya faɗa zancensa wannan kuskure ne Allah ta'ala ya gafarta mishi to jama'a kun ji da haka wannan shine abin da ya zo a wannan bayani malai tafihi masali ko a cikin wannan babi akwai mene akwai matsaloli eh ki ci gaba da cewa al'ula matsala ta farko annahayu an tafanni bi malik al-amlak an hani an yi hani mutum a sanya wa mutum suna da cewa sarkin sarakuna الثانية نبي أن ما في معناه مثله كما قال سفيان duk wani sunan da ke da ma'anan wannan a kowane yare da cikin yarukan duniya ne to ya shiga cikin wannan an hana kamar da ya kawo shahin shako yawwa a tsarita sai na uku التفطن للترغيب في هذه وفي هذا ونحوه كالمراد da irin kausatawa da manzon Allah yayi akan wannan yace inna awyaw rajulin ma'ana ne al-ghayr shine fushi mutumin da Allah ya fi yin tsananin fushi da shi a ranar alkiyama an gani wa akhbathahu ko wa akhbathuhu wanda mutumin da ya fi mafi tsananin datti an gane wannan shi ne mutumin da ake cewa malikul amlak kaga wannan kawai ya isa yana maka suna ne mafi muni a ce maka sarkin sarakuna kai ko ka san kaji gaban Allah a wannan yanayin me zai faru maman da ta shako ai kware da gaske Allah ta'ala ya samu dace to ka lura da wannan ma'al qat'i bi anna al-qalba lam yaqsid ma'na ko da ko zuciyar mutum ba ta nufaci wannan ba an sa wani sarkin sarakuna ne ba dan komai ba saboda kaza da kaza matukar dai wannan abin yana nufin haka an gane wannan to kuskure ne ko da ba a nufaci wannan a zuciya ba da an sa wannan sunan sai a canza shi da wani الرابعة مسألة تقول التفطن أن هذا لأجل الله yace ka lura an gani cewa duk wannan abin ana yi ne saboda ba saboda Allah shi kadai a girmama shi a cikin uluhiyyansa a girmama shi a cikin rubiyyansa a girmama shi a cikin mene sunayensa da sifofinsa baki daya mun gane wannan sannan wannan ya nuna mana cewa dole mutum ya zama to mai kaskantar da kai gabani ga Allah duk wani lakabi wanda zai nuna maka girma ko fifiko ko daidaita kai da Allah wajen mulki ko wajen hukunci to wannan baya halatta ainihin wato a sanya wa mutum Allah madaukakin zake tsare mana imani zaka jama'a wannan shine abin da malamai suka faɗa wannan shine zancen ahlus sunnati wal jama'a shi sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su wanda kuma ce tawaga mai samun kariya da tsaro da kubuta a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah muke roƙo ya dace da mu daga gidan duniya da lahira sai mu tsaya anan sai mu tashi a babu ihtiram asma'illahi ta'ala wa taghyir ismi li ajli dhalik babu da zai bayani akan girmama sunan Allah madaukakin sarki da kuma canza dukkanin wani suna saboda Allah ne ko da an sa mutum suna dole a canza sunan ina fata an gani a ce wani abdul uzza a ta ce wani zai koma suna abdul aziz saboda al uzza ta alifi ne wani na al aziz ka san wato mushrikai ma Allah sai suka mai da Allah sune zama sunan ta mace allata al uzza shi ma ta alifi ne an gani na al aziz kamar da manata shi ma ta anefi ne na mene almannanu sai suka sanya wa kuma kan su waɗannan sunaye saboda kishiyanci Allah subhanahu wa ta'ala za mu rubuta ababi na gaba insha Allah ta'ala abin da muka karanta daidai Allah ta tsare a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na akai Allah ta'ala ya biya mana Allah ka dace da mu da akhirin duniya da lahira ya Allah muna da buƙatar ruwa Allah ka shayar da mu ya Allah muna da buƙatar ruwa Allah ka shayar da mu اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مريعا نافعا غير ضار عاجل غير آجل اللهم احي بلدك الميتة اللهم احي بلدك الميتة اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ربنا يا من خلقتنا ورزقتنا وأحسنت إلينا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أنت أمان الخالفين وأنت رب العالمين أمتنا على الإيمان وعلى سنة سيد المرسلين غير حانفين ولا مبدلين متبعين غير مبتدعين اللهم أمتنا على الإيمان وعلى سنة نبي غير المبتدعين اللهم ارزقنا خاتمة ترضى بها عنا أو كيدا هو عمر جنة wanda Allah ya mishi rasuwa jiya ina fata Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya gafarta mishi Allah ya haskaka mukuncinsa jinyan da ya Allah ta'ala ya sa ya zanto kafara gare shi Allah muke roƙo ya gafarta mana baki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته